a cikin wannan littafi na min hajjin musulmi za mu tashi shafi na 208 muna cikin babi wanda yake magana akan sallar juma'a wato babi na goma za mu tashi akan nukta ta hudu wato adabuha wa ma yanbaghi an yuta fi yawmiha wato ladubban juma'a da kuma abin da ya kamata musulmi yayi ranar juma'a shine malam ya jera abubuwa guda guda goma sha ɗaya abubuwa guda goma sha ɗaya wanda musulmi ya kamata ya yi su ranar juma'a adabuha wa ma yanbaghi an yuta fi yawmiha awwalan al-ihtisalu ala kulli man yahduruha liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam ghusl al-jum'ati wajibun ala kulli muhtalim mala yake na farko shine yin wanka yin wanka akan duk wanda zai je sallar juma'a saboda me saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wankan juma'a wajibi ne akan dukkan wani baligi daman shine juma'a ta hau kai shi to lalle ana yin wankan juma'a malamai na fiqihu Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri sun tattauna shin wace ake wankan juma'a waɗanda suka tafi akan cewa ana yin wankan juma'a ne don ranar juma'a da waɗanda suka tafi akan ana wankan juma'a ne don sallar juma'a wanda suka tafi akan cewa ana wankan juma'a don sallar juma'a to shi wannan ba a wankan juma'a sai zawali yayi sai daga sha biyu rana don lokaci ne juma'a ta na ta zo za ka sai a yi wankanta shi yasa galibin iyayenmu za ka ga haka suke yi wanda suka tafi kuma ana yin wankan juma'a ne tun don ranar juma'a to shi wannan da zaran alfijir ya fito wannan kuma kaga shi ya fi sauki inda mutum zai wanka ne ya je ofis na wani bai samun dama ya dawo gida ya wanka wani zai je kasuwa ba zai samu dama to kaga da safe in zai yi wanka sai yi niyyar wankan juma'a ayi yayi niyyar wankan juma'a idan yana da iyali ana son in ya samu dama yayi wanka dubul na wanka dubul ai kun gane yawa da wankan iyali da kuma wankan juma'a sai wanka ɗaya duka a madadinsu ثانيا لبسنا نزيف الثياب ومس الإيد لقوله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مس منه ما ليكي أبو نبي شيني سنية تفاتي من الشو أرى أدكا رانا الجمعة mutum ya sanya tufafin shi mafi kyawu da haka ran juma'a kwalliya ake yi akwai da yawa daga cikin abin da ya samu samari yanzu wasu sun waye sai ka ga ran juma'a mutum ya zo masallaci da shed na wai ya gane cewa sallah koya ana yi na ana shirme ne addinin musulunci ne ya koyar da ayi ayi ayi ado ranar juma'a wato ibada ce mai zaman kanta ya ishi mutum ya ringa adoran juma'a hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam da yake ranar juma'a ranar tashin kiyama ana tsaye a filin tashi alkiyama sai juma'a ta zo kamar amarya ta yi ta taɓa kwalliya za ta zo kamar amarya ta zo filin kiyama ta kwashi duk masu ado don ita zuwa aljanna masu ado ran juma'a wani yadda ka haɗu da shi ranar alhamis haka za ka gaishe ran juma'a wannan ba daidai ba ne kuma ina wannan maganar komai talaucinka ko kai ne tseren masallaci na nuhu ko rigar kaɗe ne sai ka gwada wa rigar cewa yau juma'a ka wanke ta ka gyara ta na in san fara ce ka sa mata bula in ma za ka sa mata fita ce da dai an ganka cewa yau kan wata rana ce ta daban ba irin ranar jiya ba ce wannan shine ibada ce mai zaman kanta da ake so musulmi ya ringa yi ana son a kambama ranar juma'a a girmama don tana da girma ta da daraja a wajen Allah to ana son musulmi ya darajanta ta eh wannan ba tare da lura da matsayinsa ba ko ka fi kowa kuɗi a juma'a a duniya to ana sanin juma'a kai ado kuma magabatanmu ina nufin manya da suka gabata da suka san darajar juma'a ko mai kuɗi ne ran juma'a suka ga adai shi daban kullum yana ado don yana da shi amma ran juma'a za ka ga na shigar ta canza to wannan ibada ce da ake son musulmi ya ringa yi saboda sa'annan ya sanya turare turare bai za ce ba a samu musulmi bai da turare duk yadda ya kai da da da da da talauci yadda yake dan samun kuɗi ya sai abinci to ya dan samu kuɗi ya sai turare na yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci a cikin rayuwar musulmi turare wanda in ya sa zai ji kanshi ɗan uwan shi da ya zo kusa da su za su ji kanshi mala'iku ma su ji kanshi kaga wato lada kan lada iyalin kamata ji kanshi akwai mazaje da suke cutar da iyalin mutum wai shi yana jin takama shi namiji ne sai ya bari yana wari wai shi namiji ne na wannan ba musulunci ba ne sha kai namiji ne to musulunci bai ce kai wari ba yawa kuma dan adam dole in bai kula da jikin ka dole ya wari na ga hammata ga ina ne ga in duka da haka dole ne musulmi ya zama yana gyarawa yanda shi yasa musulunci ya koyar da tsafta kai in ka je iyalinka ta ji kanshi za ka samu lada in ka shigo masallaci shi yasa musulunci ya koyar da mu goge baki mutum ya zama yana goge bakinsa ba haka bakin mutum sai ya ringa wari musamman da asuba musulmi ya tashi haka kawai gobe ya yi alwala ya zo masallaci da ya tashi a bacci ko ya kurkura baki wannan ba daidai ba ne ka cutar da mutane ka cutar da mala'iku wani idan liman ya ce wala dalin yana kusa da kai ya ce amin sai ka ga mutum na sallah yana haka ba kyau to ba ma mutane ba mala'iku ma ba sa so shi yasa zaka ji hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam da yayi maganar cin tafannuwa da cin albasa yace man man akala sauma aw albasla fala yaqribanna masjidana وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم wanda ya ci tafalluwa tana tashi ko ya ci albasa annabi sallallahu alaihi wasallam kar ya kusanci masallacin mu saboda mala'iku ma da suke masallacin suna tutuwa suna tutuwa da irin abin da dan adam ke tutuwa da shi to nan kai ko dan wannan musulmi ya kamata ba zai sha taba ko dan wannan banda ma taba haramun ne ko don wannan tunda taba tana da wayu taba tana kama jikin mai shanta tana kama jikin ta shiga jiki ta bujini sai mutum ya juye ya rikice ya zama taba mutum ya zama taba saboda da ya zo kusa da kai bai sha ba amma suka ji bayan taba kaga shine ya zama taba ne kaga zai tafi har wajen Allah yana matsayin taba ga mala'iku ba sa son wari kuma lalle ya mutu haka za a tashi a kabari yana warin taba Allah ya kiyaye da kaza mutum ya sa turare saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya cewa wato ya zama dole akan kowane musulmi wanka ran juma'a sannan ya sa ya kyakkyawan tufarsa sa'annan ya sa turarensa in yana da shi yana da turare ya sa wajen turare kuma sai a ɗan ringa duba mai ɗan daɗi ko akwai wani za ka ji shi mai ɗaga hankali na wani ma turaren daman na na yan bori ne yawa da aka an mutum zai samu turare wanda in ɗan wanka ya ji zai ji daɗi eh ba wanda za ka ɗaga masa hankali ba akwai turare na koren aljanu shi ba na ado ba ne in ka sha ba kai kanka sai hankalinka ya tashi التبكير إليها أي الذهاب إليها قبل دخول وقتها بزمن لقوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى كأنما قرب قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا فإذا خرج الإمام هدرت الملائكة يستمعون ذكر ملائكة نأكو شيني yin gaggawa yin sauri zuwa da wuri masallacin juma'a kun ga yanzu shaidan ya wa mutane wato mai zance ne shaidan ya wa mutane da baibayi juma'a ma wai mutum sai yana fakon lokacin da za a ta da ikama kawai sai dab da za a tayar sai liman ya hau ya gama hudu ba na shi kawai tun da an ce in an samu raka da an samu juma'a alhalin hudu ba ma bangaren juma'a ce hudu ba da ake yi bangare ce ta juma'a hasali shi yasa yana daga cikin abin da ake so da mutum ya je masallacin juma'a da wuri tun kafin zawali tun kafin rana ta kauce daga tsakiyar sama kafin lokacin juma'a ta yi me yasa ake son musulmi ya je da wuri yace saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake wanda yayi wanka na juma'a sai yake wanka na janaba sanan ya tafi masallaci a lokaci na farko wace ne lokacin farko ran juma'a tambaya nake ban gane ba ba danganta da masallaci lokacin sallar juma'a ɗaya ne duk duniya na nufin sai kawai inda lokacin su ya sha bamban na abin da ya shafi sallah kamar mu yanzu kaga saudi arabia akwai awa biyu gaban su gaban na'am amma ba haka ba duk magana ɗaya ne ake da alfijir ya fito shikenan da alfijir ya fito juma'a ta shiga da haka ai iyayenmu akwai iyayenmu Allah ya ji kansu Allah ya sa sun huta akwai wanda in ya je masallacin asuba har sai an yi juma'a na in ya shirya da asuba ya je masallaci har sai an yi juma'a ka ji masu neman aljanna sai to yanzu da Allah ya zaga kwatanta wannan da wanda sai ya ji liman ya kusa gama hudu ba ina nufin ka kwatanta su ai kaga sun bambancin su ya yi nisa wasu kuma za ka ga karfe takwas na safe sun shirya wasu tara wasu goma wasu sha ɗaya Allah ya ji kan Alhaji Abubakar Bamalli Allah ya sa ya huta wannan masallaci zaka ga daga karfe 11 yake zuwa na eh 11 eh haka ne ai ba wai 11 yake shirya yau yanzu masallaci to haka ake son musulmi yayi ta kokari yana zuwa masallaci da wuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani yace wanda ya je masallacin juma'a wato a lokacin farko za a ba shi lada kamar ya yi sadaka na raƙumi don Allah in yau ka yanka raƙumi ka yi sadakarsa ai za ka ji wani abu a ranka na a ce da sabon ka sai raƙumi ka yanka shi ka ba da sadaka jama'a suka ci nama kusan mu ɗabi'ar sadakan ma duk ba mu da ita duk kowa kawai duk an koya mana kowa ya samu kuɗi kawai nashi kawai daga shi sai matan shi sai ya yi shi wannan ba ƙaramin musiba ba ce iyayenmu ba haka suke ba iyayenmu ba su da kuɗi amma Allah suna da ɗabi'ar sadaka wannan zai je wajen mai ƙosa da koko da ƙosa kullum za a ba da sadaka wannan mai mata kullum za a yi sadaka haka nan haka nan za ka ba wadata ne da su ba amma kullum ana sadaka amma yanzu ga mu da wadata amma kowa ya yi irin shi Allah ya sa mu gyara da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda kuma ya je masallaci a lokaci na biyu to zai ba shi lada kamar ya yi sadakar saniya to ka hararo ka dan Allah in ka sai tsatsuwar saniya ka yanka ta ka bada naman sadaka a rana guda kai kanka farin cikin da zaka ji za a baka lada kaman kayi sadakan sani wanda ya je a lokaci na uku ba za a ba shi lada kaman ya yi sadakar rago ka kararo rago ne ka je ka sai rago ƙatoci ka yanka shi shi ma ka raba sadaka a za ka ɗaji cewa ka yi wani abu to za a baka wannan lada wanda ya zo a lokaci na uku kenan wanda ya zo a lokaci na hudu za a ba shi lada kamar ya yi sadakan kaza sai ka kallo raƙumi ka kallo saniya na ka kallo rago na ka kallo kaza to wanda ya zo a lokaci na na biyar na ƙarshe shi kuma za a ba shi sadaka kamar ya yi lada kamar ya yi sadakan kwai kwan kaza su suka ka sa su ko hoto ka hararo su ka gane bambancin yana da yawa tsakanin waɗanda suke gaggawa zuwa masallaci da wanda suke bari sai za a tada iqama maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai idan liman ya fito ran juma'a ya hawo minbari shikenan shi ke nan magana ta kare sai mala'iku ma sai su zo akwai mala'iku da suke rubuta sunan duk wanda ya zo masallacin juma'a wani hadisi yace sai su rufe littafin sai su rufe ka ji nan ko ka zo baka zo ba a attendance baka ciki ko baka zama mala'ika mun bare ka roke shi ka ce masa kai ma ka zo yadda ka dinna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da liman ya zo ya hawo bari sai su rufe an gama wanda sunan shi ya riga ya shiga na ya shiga su ma za su tsaya zai sa za su rufe za su saurari hudu ba yastami'una zikir suna sauraron hudu ban liman kaga da mutum ne mai rubutawa za ka iya zuwa ka ce da Allah ni ma na zo amma babu sun gama sun gama sai na hudu salatu ma ta yassara minan nafilati inda dukulil masjid arba'a raka'atin fa akthar لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر مما استدعى من طهور والدهين من دونه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له من الجمعة إلى الجمعة الأخرى ما لم يغش الكبائر na hudu ya ce shi ne mutum ya zo masallaci sai ta sallolin nafila ya yi talako'i na farko in ya shiga ya samu ya raka a hudu ya yi biyu ya sallama ya ƙara biyu ya sallama saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa babu wanda zai wanka ranar juma'a ya yi alwala daga gidansa ya tsarkake jikinsa ya shafa mai ana shafa mai ranar juma'a jama'a idan ma ba ka shafa mai a rayuwarka to ka samu mai da za ka ringa shafa shi ran juma'a akwai wanda ba sa shafa mai a ɗabi'arsu to wa yadda hinu min duhuni wannan mai ne ya shafa mai daga cikin daga mansa daga gidansa sa'annan ya shafa turare ya bayan ya shafa mai sa'annan ya tafi masallaci sa'annan ya zo masallaci ba zai raba tsakanin mutane biyu ba kawai kenan wanda zai zo yana ta kike ta mutane na yana yin hasarar juma'arsa da aka baya raba tsakanin mutane biyu in ya zo masallaci sa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai na filfilin sa abinda Allah ya kaddara masa zai yi sa'annan ya saurara idan liman ya zo yana huduba yace duk wanda yi wannan face Allah ya yafe masa zunuban da ya aikata daga juma'ar nan zuwa juma'a da take gabata juma'a zuwa juma'a mai zuwa in yayi laifi sai a yafe masa matukar bai babban zunubi ba matukar bai aikata kaba'ira ba wato kaba'ira ita za a yafe masa ne in ya tuba amma shi wannan automatic duk ƙananan zunubar da ya yi kawai an yafe masa juma'a zuwa juma'a saboda ya yi juma'a mai kyau ya yi ladubbar da ake so ya yi ranar juma'a ya tsara haƙƙin ran juma'a bai yi lagau ba ranar juma'a na biyar shi ne kaɗowar kalami wal abasi bi masul hasa wa nawiha idza kharaja al imamu li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لقوتا وقوله من مس الحسى فقد لقى ومن لقى فلا جمعة له yace na biyar shine mutum ya zo masallaci ya bar magana kare ya magana da kowa matakan liman ya hau mimbari ba magana sanan ba zai yi wasa da komai ba ba zai dan danna waya ba ya ga waya kira shi dan yana cikin lagau wanda duk ya zo masallaci ya daddanna waya bai da juma'a dan ita ce yanzu mai saukin shi yawa mutane juma'a matuƙar liman yana kan mumbar ba ruwanka ya ce saboda me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan uwanka ma da kaga yana magana ran juma'a duk wanda ya ce wa dan uwan shi ishuru shi ma bai da juma'a kaga ishuru ko ai umarni ne ma da aiki mai kyau ko na kana san an samu nutsuwa to ko wani yake magana ba ruwan karshe ba ka ce masa ishuru wato ya jaza wa kanshi kai jaza ma kawai ka yi abu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yace wa dan uwan shi alhalin liman na hudu ba yi shiru yace shikenan yayi lagau to kuma wanda da yayi wasa da tsakuwa kun san da masallacin irin na da da irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi ne idan mutum bai lura ba yana zaune sai ya ringa dan zane zane a ƙasa ko ya ringa ɗiban ƙasa kamar wanda ya je gidansa da kai na ka zama mutum ya je gidansa da kai idan akwai tsintsiya duk zai kakkarya ɗinkin bai sani na sai ya ɗau tsinke kamar yana wani abu kaga ya gutsa nan ya karya nan na o sadakan da ne a hada ne hada ne yanzu ko dama ɗin wasu ne ai yanzu ma wasu ne ai ita kunya tana daga cikin imani ba wai ko yanzu da ake koya wa mutane rashin kunya ai kawai halaka ce ai musamman mata mata kowa ya kamata ya zama da kunya amma su ya kamata su kowa kowa kunya amma sai shi din ya dawo yanzu ana koya musu rashin kunya har da ma ayyuka wanda yake rashin kunya ne a musulunci yanzu duk wanda ya karanta mass media mass com mass communication a gidan shi dama wannan course ne da sai an koya ma rashin kunya ko labaran duniyar nan da ko gana yi duk matar da za ta sai an koya mata rashin kunya a musulunta ba amma su suna ga na kwarewa ne a sa mata tana kallon tsakiyar idanka har za ka waye gari namiji ne ma yake haka ita an koya mata cewa ya ta kalli tsakiyar idanka wannan ba musulunci ba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-haya'u min al-iman kunya tana daga cikin imani la imana liman la haya lahu ba imani ga mutum da bai da kunya haka musulunci ne ba ba wani abu ne na na zama na wayewa bane eh akwai waye wanda in mutum ya waye to zai waye a wuta Allah ya kiyaye akwai kuma waye wanda in ka gana yi sai kai fata kan Allah ya sa ka waye har abada eh saboda in ka waye abin ba zai ma kyau ba eh saboda shaidanci haka kuma dole musulmi ya kiyaye Maza Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya laga ubai da juma'a dan karkace wani malami ne ya faɗa in ji annabi ne sallallahu alaihi wa sallam wa man laga fala juma'ata lahu wanda duk yayi laga ubai da juma'a dan haka kaga mutum ya babu mai da juma'a to amma in mutum bai da juma'a zai sake sallar awa ba zai sake so da yayi hasara da abin da ake samu Allah ya kiyaye نشد إذا دخل دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين تهية المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما na ladabi na shida shine idan mutum ya shiga masallaci ranar juma'a alhalin liman na hudu ba to kare zauna yayi raka'a biyu yayi raka'a biyu gaisuwa daga masallaci amma kuma saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake idan mutum ya shiga masallaci ko shiga masallaci ranar juma'a liman yana huduba to yayi raka'a biyu amma ya takaita ya takaita yi su da na takaitattu na bakwai a yukrahu tafattu riqabun nas riqabu jalisina wa tafriqat bainahum liqawlihi sallallahu alaihi wa sallam lillazi ra'ahu yatakhatta riqaban nas ijlis faqad azay wa qawluhu wa la yufarriqu baina ithnayn abu na bakwai na daga cikin ladabin ranar juma'a mutum kada ya ringa tutture waɗanda suka zauna irin kai matsa kai matsa kai matsa duk ba a yi ran juma'a shi yasa akwai kuskure da wasu masallatai suke yi na gyaran sahun juma'a a zaune wannan kuskure ne ba a yin sahu a zaune ai shi sahu sai an tashi to akwai wasu abubuwa wanda suke kawai irin kungiya ko ko masallaci ko kwamiti yadda suka gargama suka tsara kawai haka suke yi amma an ka auna shi da shari'a ba daidai ba ne saboda me ba a ce in an zo juma'a a zazzauna a kaman zaman soja ba zamanin da za a daɗe ba laifi a dan ba mutane dan dan faraga amma an tashi sai a cike sauri amma za a zauna ba a ci a takure wannan awoyin ana takure kaman ba ba wajen motsi ba a musulunci da shi haka za a zauna da yadda za a dan samu na in kafa ta dai zami a dan miƙe ta in ta abin nan a dan lankwasa ta don haka za a yi to ana gyara sahu ne in an tashi sallah a nan kan lalle sai a cike duk inda bai cika ba sai a cike amma ba ana zazzaune a ce kai matsa na kai shiga kai matsa kai shiga kaga an sa mutane cikin damuwa wannan ba ba daidai ba ne to ana sabon sallah ne in an tashi za a yi sallah da kuma raba tsakanin mutane guda biyu mutane na zaune ce kai matsa kai matsa ka shiga ciki a duk babu saboda me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana ta ta mutane